يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به ضري وحقق توبتي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci, tare da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya datar da mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan ranar amin summa amin. ‘Yan uwa masu albarka da ke sauraron mu a daidai wannan lokacin, Abu Abdullahi Umar Yakubu Ili ne kamar kullum ke muku lale marhabin a wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi wanda muke yin duba na tsanaki akan ayar alkur'ani mai girma tare da gayyato malamai daban-daban domin yin cikakken bayani akan ayar wajen fassararta abin da take karantarwa bayanin sababbin saukar ayar yin cikakken bayani akan darussan da ke cikinta idan kuma akwai wata mujiza a cikin ayar za mu yi bayanin ta cikin yadda Allah shirin da ke zuwa muku ta gidan rediyon Dala mu yaɗa shirye-shiryensa a kan mita 88.5 a zangon FM a kowace rana Asabar da misalin ƙarfe 9 da dare. Ku tabbatar kun kasance tare da ni domin amfanuwa da abubuwan ilimin da suke cikin shirin. Shiri ne da gidauniyar Darul Kur'an da ke unguwar Tudun Yola ta ɗauki nauyin kawo muku. A wannan satin muna ɗauke da shiri na musamman akan aya ta ƙarshe da take cikin suratul Furqan. Ku dai kawai ku biyo ni kafa da kafa domin jin abubuwan da muka tanadar muku a cikin shirin. A wannan satin shirin namu ya samu albarkan manyan malaman mu da suka haɗa da Alaramma Hassan Muhammad Tahir Zigila, Dr. Kabir Abubakar Asgar, Dr. Gani Ibrahim Ilyas, Dr. Mansur Isa Yalwa, قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران بنتاهما أثنى ثناء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أثنى صحابة أحمد يا حبذا الأبوان والبنتان وهما وزيراه اللذان هما هما لفضائل الأعمال مستبقان وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان كانا على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان Masha Allah, kamar kowane mako muna tare da alaramma Hassan Muhammad Tahir Zigila, inda zai karanta mana aya ta ƙarshe da take cikin suratul Furqan. Alaramma Hassan Zigila idan ka shirya bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما Alhamdulillah, a wannan makon muna tare da Dr. Kabir Abubakar Askar, wanda shine zai fassara mana ayar tamu ta wannan makon. Gare ka, Dakta.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah madaukakin sarki yana cewa qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama wannan aya ita ce aya ta ƙarshe wadda take da lamba ta aya ta 77 kuma ta ƙarshe kenan a cikin suratu al-furqan dama dai ita suratul furqan kamar yadda malamai suka bayyana ta zo ne don bayani akan manufar saukar da alqur'ani manufar sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato na tauhidi da bautawa Allah ta kuma yi kokarin ta bayyana a ƙaryar da ke cikin kafirtawar da kafirai suka yi ta kuma wargaza dalilan su na ƙarya ta tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da haka a ƙarshe sai Allah subhanahu ta'ala ya dunkule wannan sako na dalla-dalla a cikin wannan aya mai albarka shine Allah yake cewa kul ka ce musu ma ya'ba'u bikum rabbi ubangiji na ba ruwan shi da ku laula du'a'ukum da ba dan addu'ar ku ba faqad kadzabtum hakika kun ƙaryata fa sawfa yakunu lizama kuma shi wannan ƙaryatawan da sannu zai ja muku jangwam wato shine dalilin da za a yi riko da shi a azabtar da ku a duniya da kuma a lahira kamar yadda ainihin malamai suka bayyana ta cikin sahabbai saboda haka idan muka kalli wannan aya tana da manyan gabobi guda biyu da ya kamata a kalla wajen fassara ta shine wato ya'ba lafazin ya'ba'u ma'anarsa min al-ib'u ne min al-ib'i al-ib huwa al-himl wa thiqal wato abu mai nauyi wanda yake daukakiya da haka aya tana cewa ne kamar da malamai suka faɗa tana da ma'ana malamai sun kawo mata ma'ana har kusan kala hudu na farko cewa da yayi laula du'a'ukum wato laula ibadatukum da ba dan kuna bauta wa Allah ba da ba ruwan Allah da ku Allah ba abin da yake nema a wurin ku in ban da bautawa to a ƙarshe haka sai zama kenan ayar tana ta shafi musulmai ne da kafirai amma daga ƙarshen ta sai aka ware kafirai aka ce su sun ƙaryata faqad kadzabtum fa sawfa yakunu lizama wannan tafsiri ɗaya ne daga cikin tafsirai kuma mashahurai sosai game da ayar cewa du'a ukum anan ibadatukum ne dama kuma lafazin du'a a cikin shari'a musulunci yana zuwa da ma'ana ainihin ibada sosai ma'ana ta biyu laula du'a'ukum sai zama yana nufin laula du'a'ukum iyahu da ba da roƙon Allah da kuke yi ba idan kun shiga cikin matsala to da ba ruwan Allah da ku ba zai muku ba sai ga wannan akwai akwai abin da ke fassara ta kamar faɗin Allah wa idza massakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyahu falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura a cikin suratu Isra'i kenan suratul Isra Allah yana cewa idan wani wato cutarwa ya shafe ku a cikin kogi duk wani wanda kuke kira wanda ba Allah ba abin shirkan ku duk sai su bace daga tunaninku sai dai ku ta kiran Allah shi kadai amma sa'ad da ya tsiratar da ku zuwa ga kan tudu sai kuma ku kauda kai lalle dan adam mai yawan kafirci da kuma irin fadin Allah a cikin suratul Yunus waja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum qad uhita bihim da'u Allah mukhlisina lahu ad-din la in anzaitana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin da ire-iren suna nan da yawa a cikin alqur'ani wanda suke nuni zuwa ga yadda kafirai da mushrikai suke kuma zuwa ga Allah idan sun shiga cikin itirari kuma a lokacin Allah ubangiji subhanahu wataala sai ya ya ainihin wato karba musu kiran su shine ma'anan laula du'a'ukum iyyahu da ba dan roƙon Allah da kuke ba da ba ruwan Allah da ku sam sam fasara ta uku ma'anar ta sai zama ma yasna'u Allahu bi azabi babu abinda Allah zai da babu ribar da Allah zai ci da azaba in ya muku laula du'a'ukum sai zama ma ya abu bikum rabbi ma yasna'u bikum laula du'a'ukum babu abinda Allah zai yi da azaba ku ba dan laula du'a'ukum da ba dan kuna wato kiran wani Allah ba du'a'ukum anan sai zama laula shirkikum laula shirkukum da ba dan shirka da kuke ba da babu abinda zai sa Allah ya muku azaba wannan sai zama abinda ke goyon bayan ta kamar fadan Allah ma yafa'allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu aliman hakima ta cikin suratul nisa'i me Allah bai da azabtar da ku inda za ku gode wa Allah ku yi imani ku yi shukuru Allah ya kasance masani ne kuma mai hikima kowace fassara muka lura malaman da suka kawo ta sai kokarin su bayyana wani abu da ke goyon bayan ta fassara ta hudu kuma ta ƙarshe kenan ita ce wato ga waɗanda suka ce to wannan masdari du'a ukum din nan ayi idafarsa zuwa ga mafulinsa sai zama la ya'ba'u la ya'ba'u Allahu bi du'a'ihi bi du'a'ihi iyahu wato Allah subhanahu wata'ala baya ba ruwan shi da su inda ba dan wa'azi da yake musu ba abinda Allah yake yin ruwa da shi da mutane kawai shine wa'azi da yake musu wato aiko annabawa da manzanni da Allah yake shine a wannan fasara kenan ta almuhim idan muka kalli waɗannan mabambantan maganganun da malamai suka yi sai mu ce a jumlace kamar da aka faɗa tun farko kuma kamar da ibnu kafirin ya bayyana tafsirin sa aya tana nufin ne cewa Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ba yi da sagi da mutane ba ruwan shi da mutane da ba dan kiransa da suke yi ba ko da ba dan roƙon shi da suke yi ba ko da ba dan bautarsa da suke ba to da zai fita sha'anin su ne sannan kuma a cikin mutane akwai waɗanda su duk da haka din ma sun ƙaryata Allah sun yi kafirci sai Allah yake cewa to waɗannan su kuma su tabbata cewa abin da suka yi na kafirci zai lazumta Allah ya musu azaba Ibn Abbas yake cewa azaban nan a duniya da kuma lahira ya kwatanta da cewa kamar ranar Badar na daga cikin azabar da aka yi musu da rana ainihin ta fatu Makka da Allah ya kaskantar da kafiransu Allah kuma subhanahu ta'ala ya ɗaukaka ainihin addinin sa da kuma sauran mahallai ire-iren waɗannan waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya baiwa ainihin wato addinin sa nasara sannan kuma babban nasara da Allah zai bawa addinin sa shine a ranar alkiyama a sa'ad da zai sakamako Allah ubangiji ka sa mu tsira Allah ka sa mu dace wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka da alkhairi dakta bayan sauraron fassarorin da malamai suka yi wa wannan ayar tamu mun ji daga cikin fassarar akwai bayanin cewa ba da ban addu'ar da muke yi ba da babu ruwan Allah madaukakin sarki da mu hakan yasa muka yi duba akan halin da muke ciki a ƙasar mu na wahalar rayuwa ta kowane ɓangare, wanda babu wani mutum da ya isa ya kawo mana gyara ko canji a cikin ƙasar tamu, sai dai Allah shi kaɗai. Idan da gaske mun koma gare shi, mun sallama masa komai. Hakan ya sa na tambayi Dr. Gwani Ibrahim Ilyas akan muhimmancin addu'a da kuma rawar da addu'a take takawa wajen canja halin da al'umma suka samu kansa a ciki.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يوم أوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مده دعاء ونن شري كمر كلمنا إلمي تشكين إلمي الله يبام داتشوا يو زامي دوباني أكن وتو إرن أرورد الدعاء تكي تاكاوا وجن ماغنن bala'i da kuma irin tasirin ta wajen a kawar da shi to wannan abu yana da mahimmanci a kalle shi ta fiska da dama kuma ɗauko wannan matsala wato wani abu ne wanda za a iya cewa ya zo a lokacinsa e tabbas ya zo a lokacinsa idan mun kalli halin da ake ciki a wannan yanayi na kunci a wannan ƙasa da kuma ƙalubale wanda ya dabaibaye al'ummar wannan ƙasa tun daga shugabanninta zuwa wa'in da ake jagoranta Allah ya ba mu dacewa wajen faɗin daidai a lokacin da ya dace idan mun dubi kalubalen da yake fuskantar mu za mu ga cewa kamar yadda kowa ya sani akwai abin da ya shafi taɓarɓarewar harkar tsaro a yau wato baka tsira ba a gidanka baka tsira ba a hanya ballantana kuma wato idan ka yi tafiya daga wannan gari zuwa wancan gari a lokacin da ɗan adam shi kansa ɗin gangar jikinsa ta zama kuɗi a lokacin da haka kawai kamar yadda na ce ko a gida kake baka tsira ba yaro bai tsira ba mai gida bai tsira ba matar aure ta gida ita ma bata tsira ba a da wato ko yan fashi ne suka zo gidan mutum baya nan to suna da imani da mutuncin da za su kyale iyalansa su tafi su bar su tunda shi suka zo ne amma a yau idan mutum wato wayannan mutanen Allah ya tsare mu da su suka zo neman sa ba su sami iyalan ba su same shi ba sai iyalansa to shikenan wato wata dama ce a gare su kuma kakansu ta yanke saka kenan ta yadda za su iya ɗaukan iyalansa su gaba da su ko su ɗau matarsa ko su ɗau matarsa ɗin su haɗa da ‘ya'yansa ba ruwansu wannan ‘ya'yan maza ne ko mata oho za su kwashe su sannan sai sun ga dama su bugo waya idan sun bugo waya to kuma sannan ne za a fara ciniki to kaga wannan babu shakka kalubale ne mai girma na wajen tsaro sannan akwai kalubale na abin da ya shafi tsananin rayuwa da kuncinta da tsada tsadar kaya yau an kai dan kasuwa ne saboda tsananin talauci da rashin kuɗi a hannun mutane to wato baka da garantin in ka je kasuwa zaka yi ciniki don ko baka yi ciniki ba baka da garantin cewa zaka kawo wani abu gidanka wannan kenan sannan idan kai ma'aikaci ne albashinka na shekara goma baya ya fi yanzu daraja ko da an ƙara maka albashi sau biyar daga shekara goma zuwa yanzu to abin da kake ɗauka shekara goma baya ya fi na yanzu albarka saboda abin da kake siya a yanzu ya ninninka kuɗin abin da kake siya gaskiya a baya akalla sau biyar shekara goma bayan zaga wannan kalubale ne sai kuma kalubale na mai ban haushi shine ko unkula da shakulacin bangaro da shugabanni suke wa wannan tsananin kuncin da ta- talakawa suke ciki harkar rashin lafiyar su harkar taɓarɓarewar tsaron su harkar tsananin kuncin rayuwarsu to shugabanni fa ba abin da ya dame su holewa suke yi, suna abin da suka gida ma fa mu gane ko turawan wanda muke da'awar cewa dimokuraɗiyyar su muke kwaikwaya suna cewa the governance isn't a sultran show it is serious business wato shugabanci ba abun morewa bane ba bane na bishasha na holewa mm wata harka ce wacce idan kana cikin ta to dole ne ka san cewa ka dau nauyi a kanka mas'uliya ce responsibility ne to shugabannin mu ba ruwan su da wani abinda suka ga dama shi suke yi to kuwa idan talaka ya tsinci kansa a irin wannan yanayi wanda ni a gani na in ƙasa ta tabarbare ta wato ta kai haka to akwai shakku ma a kira ta ƙasa ƙasar da dai mutum bai tsira ba iyalansa ba su tsira ba za a iya zuwa har gida a ɗauke su a tafi kai da ranka ana cinikinka kamar bawa kamar akuya kuma ba wanda zai kwace ka sai sanda wato aka sako ka ko kuma sanda aka biya kuɗin ceto ka aka sako ka ka ga mutum wato zuriyar su gaba ɗaya ba su taɓa rike dubu ɗari ba amma kuma shi ne wani lokaci in Allah ya ɗora shi akan mutum ya zo ya samu dama saboda rugujewar shugabanci da lalacewar tsari da yin wani abu mai kama da barin su suna abin da suka ga dama ƙasar ta yi kama da kaman ba ma shugabanci ka rasa ma who is in charge waye ma ƙasar take hannunsa an dai wasu suna ganin suna ja da gwamnati ko kuma su ne ma gwamnatin to akwai shakku ma a kira ta ƙasa to idan ya zama haka a wannan tsarin babu abin da ya rage wa talaka to sai dai koma ga Allah koma ga Allah nan ita ce addu'a addu'a addu'a tana tasiri bangije yana tabbatar maka yana tabbatarwa da wanda yake cikin halin kunci duk girman tsananin musibar da yake ciki to a, Allah subhanahu wataala a, yana kusa da shi in ya roke shi idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun na kusa ujibu da'wata da'i idza da'an wa qala rabbukum istaj wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ud'uni ku kira ni astajib lakum zan ansa muku muna wannan shimfidan ne saboda yanayin da ake ciki na kunci da rugujewar al'amura daga sama har ƙasa ya sa wasu suna wasu masu eh, wato raunin yaƙini ga ubangiji suna ganin kusan kamar lokacin addu'a ma ya wuce ba haka bane addu'a lokacin ta baya wucewa kuma idan mutum yake ganin cewa a wannan halin da ake ciki kamar addu'a ma ba za ta yi magani ba to yanzu ya fada cikin wata kuma ya fada cikin wata kuma musibar da ta wuce tunani saboda haka bai kamata mutum yayi izgilanci da addu'a ba atahza'u bid du'a'i wa tazdari تدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء كارك أين إزجلن شيد الدعاء كان ولا كنت الدعاء كان تشوى أي أم دعاء بذاتي أم فاني با أدري تشاء ومتك أي متاكي شيني كوما وغا الله وما تدري بما صنع الدعاء بكسن إرن تاسير الدعاء تكيبا الدعاء كبير دريش سهام الليل لا تخطئ ولكن لها laha amadun walil amadin qada'u in an harba ta sai ta samu target din it may take time za ta iya daukar lokaci ba ta samu target din ba amma lalle sai ta same shi zaka harba kibiya da daddare maharbi zai tafi farauta da daddare ya harba kibiya da zaci bata ya zaci abin za ta fadi sai da safe ya ga ya harba abin da yake so a shi fa yumsikuha ubangiji idan kai addu'a zai iya rike addu'ar kaga kaman ba amsa ba idan ya so san da yake so kuma sai ya sake ta sai kaga tayi tasiri wa yarsiluha idan nafadha al-qada lokacin da ubangiji yake so ta tasiri to sai ya sake ta sai tasiri saboda haka lalle ya kamata mu gane cewa addu'a wato lokacin ta baya wucewa ba wani tsanani da za a kai mutum ya ga cewa lokacin addu'a ah, ya wuce al'allama ibn al-qayyim yana cewa wad'a'u min anfa'il adwiya wato addu'a tana daga cikin maganin bala'i mafi amfani domin wa huwa aduwul bala ita addu'a makiyar bala'i ce duk wannan bala'in da kake gani to addu'a makiyarsa ce ta fi ka kinsa saboda haka ba wani lokaci da zaka ce addu'a ai lokacin ta zo da ranar muna magana da wasu na malam za a lokacin addu'a ya wuce a je daure wani matakin da kaga yanzu wannan jahilci ne yudafi'uhu wa yu'aliju tana tunkuɗe bala'i kuma tana maganin sa wa yamna'u nuzula idan an yi addu'a kafin bala'i ya zo to tana hana ya sauka wa yarfa'uhu idan bala'i ya riga ya sauka aka yi addu'a to addu'a tana ɗauke shi aw yukhaffifuhu idza nazala in kuma bala'in ma ya riga ya sauka ko kuma kan ya sauka aka yi addu'ar to in har dole sai bala'in ya zo to yana zuwa da su wa huwa silahul mu'min addu'a wato za iya cewa makamin mumini ce kamar yadda al-hakim ya rawaito a cikin sahihin sa daga hadisin Ali bin Abi Talib radiyallahu an yana cewa Nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa addu'u silahul mu'min addu'a ita ce makamin mumini wa imaduddin kuma ginshikin addini wa nuru samawati wal ard ita ce ta haska sammai da tsisi idan babu addu'a babu kai saboda haka tada wato talauci da da, da masifa ta saka hauke shi addu'a ana buƙatar ta kuma tana da daraja da rana da za ta maka ya kai dan uwa ibn al-qayyim yake cewa wa lahu ma'al bala'i salatu maqamat addu'a idan ana maganar bala'i to tana da mataki guda uku mataki na farko wato an yakuna aqwa min al-bala idan kayi addu'a nan kuma a gefe ga bala'i to addu'ar da kai ɗayan uku ne ko dai ta kasance ta fi bala'in ko musibar ƙarfi sosai ta tunkuɗe bala'in na farko kenan na biyu an ya kuna adhafu min bala addu'ar ka ba ta zama ba ta kai ƙarfin bala'in ba sai bala'in ya fi ƙarfin addu'ar ka sai kai ta yi kaga ba ba ta yi tasiri ba fa yusabu bihi al'abd wannan bala'in sai kaga sai ya same ka duk da kana addu'a amma tun da kana addu'a walakin qad yukhaffifuhu za ta sauƙaƙa shi kamar abin da muka faɗa ba wa in kana dha'ifan ko da addu'ar da kake mai rauni ce ko kai din akan ka akan akwai rauni to addu'ar da kake za ta sa abubuwa su zo da sauki abu na uku an yi taqawama da addu'ar ka da bala'in ya zama karfin su daya wa yamna'u kullu wahidin minhum man sahib kowane ya dinga tunkuɗe juna addu'ar ka tana da karfi bala'in ma yana da karfi to suna ta karo shikenan kai ba abin da ya same ka ga addu'a ka da karfi ga bala'i shi ma da karfin sa shikenan kai ba ka san ma me yake faruwa ba ashe can ana ta gubza a madadin ka Allah ya kare yanzu zamu duba akan dalilan da suke sa a karbi addu'a saboda haka yanzu mun ce mu koma ai addu'a halin da ake ciki Allah zai yayi mana to wani hali zamu shiga kafin a karba addu'an mu na farko shine komawa ga Allah din komawa ga Allah muna masu tuba muna masu istighfari sanda muke addu'an nan mu zama muna da al-ikhlas lillah mun bayanta Allah muna yin addu'ar ne domin shi domin mun yadda shi ne kawai zai mana maganin wannan musibar babu wani wanda ya isa mana maganin ta sai shi duk halin da muke ciki to ba wanda zai iya fidda mu daga wannan halin sai shi to mu fara sa wannan a ciki sharadi na ɗaya kenan sharadi na biyu shine quwwatur raja wato tsananin cewa wannan addu'ar da muke Allah ya ma karbe ta kada mu rika jin cewa za a karba ko ba za a karba ba a Allah ya ma karba addu'ar tabbas quwwatur raja wannan wani abu ne wanda yake da muhimmanci matuƙa kamar yadda yake a hadisin Abi Huraira Nabi sallallahu yana cewa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba fa inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin ku roki Allah kuna sakankan cewa Allah ma ya karba amma Allah baya karban addu'a daga zuciya wacce take rafkananniya wacce take wato rafkananniya wacce take shagalalliya ana nufin me irin wannan zuciyar Allah baya karbar addu'arsa kuma me shakka za a karba ko ba za a karba ba kar addu'a ka rika jin cewa Allah ma a ya karba akwai bayan Allah in mun duba ko a tarihi ne Allah ya karba addu'ar su ya tabbatar da matsayin su saboda karfin yakinin da suke da shi kowa da ya san waye Hajjaj wali ne na Iraq wanda ya cika duniya da zalunci wanda ya bar bakin tarihi kowa ya san wai Hajjaj bin Yusuf to akwai wani mutum ana ce masa Mahan Abu Salih al-Musab mutum ne wanda yake da ilimi ya shahara da tsoron Allah da takwa labarin sa sai ya kai ga Hajjaj sai Hajjaj ya aika masa ya ce ka zo ina kiranka da ya zo sai Hajjaj ya ce masa labari ya iske ni cewa kai bawan Allah ne kuma kana da ilimi to ina so in baka alƙalanci to wannan mutum shi kuma mutum ne mai gudun duniya kuma baya so yi aiki a gwamnatin Hajjaj sai ya ce masa ni ni din nan ni ne mai kaza ai ba tsani da wannan siffar yanzu kai hajjaj ka yadda ka ba mutumin da wato ba zai iya irga ɗaya zuwa goma ba ka bashi alƙalanci a ba wannan kai kuskure to shi kuma wannan ban Allah ya faɗa haka ne saboda dan kai ya karɓi mukamin sai take hajjaji jahaushi ya ce wato kana so kai mana renin hankali ne ne za ka kalla ka ce ba za ka iya irga goma ba kowa ya san dai waye hajjaj da zalunci da keta alfarma masu alfarma take sai ya koma yana zazzagin sa yana cin mutuncin wannan mutum saboda ya ce wato ba zai karɓi mulkin kuma a nan akwai abin lura da yawa kaga yanzu shi wannan duniya ce ta zo masa ya ce baya so ba mutum bane ya je yana neman mukami ana hana shi shi mukamin ne ya zo ce baya so saboda haka da ya zazzagi wannan mutum wannan mutum shi kuma ransa ya ɓaci bayan Allah na gari sun san darajar su ba sa bari mai kuɗi ko mai mulki ya taɓa darajar su take a gabansa za su nuna masa su suna da ilimi kuma su na Allah ne kuma suna nuna cewa sun san darajar su saboda haka take fito daga cikin fadar nan a gaban Hajjaj wanda ba wanda ya isa Hajjaj yana magana ya fita ba da izinin sa ya fito da ya fito akwai wato korama a kofar fadar saboda haka sai ya mutane kuma duk an zira ido a ga me zai yi kuma ya za su kare da Hajjaj tun da wannan abu yake kuma a cikin maganganun da Hajjaj ya gaya masa da ya zazzage su sai ya ce wannan abin da kai riya ne dan ce kai mai tsoron Allah ne shi ina ba za ka karbi mukami sai ne ya ce ya Ubangiji in kunta mura'iya Allahumma in kunta mura'iyan fa aghriqin yace ya Ubangiji ɗan kalmar da Hajjaji je fa da ita cewa ni mai riya ne to ka ka, ka nitsar da ni a ruwan nan kowa yana kallon sa sai ya tsalle ya fada cikin ruwan kawai sai Allah ya diskarar da ruwan ya zama kamar ƙasa yana dira kawai sai ya dira akan ruwa bai nitse ba kowa yana kallon sa ya taka ruwan kamar yana taka ƙasa ya koma can bar jama'a duk suna kallon sa Hajjaji sa aka dawo da shi to amma saboda zuciyar Hajjaj ta riga ta kekashe wannan bai sa ya sujuda ba yace kawai a tsira mutum aka zo za a tsire shi sai ya ga mutanen kirki suna kallon sa yake cewa kai da kai da kai da wani har da ku a kallon za a tsire ni ina tsoron al wato fushin ubangiji ya soka akan ku gaba daya saboda haka ku bar nan wurin take wato suka bar nan shi kuma hajjaji ya tsire shi kuma Allah subhanahu wataala daga baya dai ya kama hajjaj da ukubar da masa to akwai dai ibra abinda muke so mu nuna a nan shine me shine wato karfin addu'a Allah ba zai kunyata bayansa ba idan suka yi addu'a kuma wannan ya samu asali ne daga karfin yakinin mutum daga ciki akwai akwai ma'ana tuba daga dukkan zunubi idan akwai haƙoƙin wasu akan ka kana cutar mutane to ka maida musu da abin da ka zalunce su kada yanzu nan kai kana kuka shugaban ƙasa ya zalunce ko gwamna ya zalunce ka to amma kuma kai ma fa akan kanka azzalimi ne in kai shugaba ne a ma'aikata to kana danne haƙƙin da ƙasa da kai in a shago ne a kasuwa yaranka duk suna kuka da kai kaga yanzu ya zama duhu na dukan duhu kenan to yanzu wa za a ce ta yaranka za a ce ta ko kai za a ce ta daga hannun shugaba saboda haka lalle akwai abin kula da wannan daga ciki akwai kasaratul a'mal as-salihah mutum ya rika yawaita ayyuka nagari babu shakka ayyuka nagari sababun azimun li raf'il bala sababi ne dalili ne mai girma wajen dauke musiba ubangiji yana cewa ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u addu'a tana daga cikin al-kalimu at-tayyib kuma ubangiji ya nuna yana daga wato ayyuka nagari zuwa gare shi saboda haka yana karɓar su kenan to kun ya daga aikin ka sai karɓa addu'a ka kenan daga ciki akwai at-taqarrubu ila Allah ta'ala bin nawafil ba'da al-fara'id mutum ya rika komawa ga Allah da yin ayyuka nagari da nafilfilili bayan farallai to babu shakka wannan yana sa addu'ar mutum ta karbu daga ciki abu na takwas al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar in kaga ana yin abu mummuna to ka hana kai umarni da kyakkyawa wannan suna daga cikin dalilan da suke sa wato idan mutum yayi addu'a Allah ya karbe ta daga ciki dalili na karshe ne birrul walidain yi wa mahaifanka biyayya ko ɗaya daga cikin su idan ɗayan ya rasu mahaifiyarka ce ta rage mahaifinka ya rasu to kai mata biyayya dukkan su suna dan ka musu biyayya wannan zai sa idan ka yi addu'a Allah ya karbe ta Allah ya ba mu dace sai da ƙarshen uwa abinda ya kamata mu ƙara kulawa maganar ibn al-qayyim da yake cewa wal ad'iya wat ta'awudat bi manzalati silah wa silahu bi daribi la bi haddihi faqat famata kana silahu silahan taman la afata bi wa sa'id sa'idan qawiyan wal ma'nu mafqun hasalat an-nikaya fi al-adu ibn al-qayyim yana cewa wal ad'iya wat ta'awudat bi manzalati silah wa silahu bi daribi la bi haddihi faqat فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به والساعد سعيدا قويا والمانع مفقودا حصلت النكاية في العدو وتو دك أبن دغا أفنا الدعاء إنن تو كمرفا مثالي مكاميني شيكم مكامي تاثير بضاربه يادن جنت ده هنن وند يفادا وند تكو بيتكي هننسا تو ينا ده تاثيري وجنسا تكو بنتي تاثيري با إيا كيفن تكو بمبا كينن إذن تكو بي ينا ده كيفي سنن وتو شي وند زي أمبادي ده تكو بن شي كما يا iya harbi ko ya iya wato sara sannan aka same shi mai lafiya sannan ya san makasa to babu shakka zai tasiri akan abokin gaba ma'ana addu'a za ta tasiri akan bala'i idan an cika sharuɗanta ya ƴan uwa wannan abin da muke so mu fahimta a nan shine ya kamata mu san cewa wannan wayannan matsaloli na ƙasar mu da halin da take ciki tabbas akwai abubuwan da za mu ɗora a kansu baya ga addu'a misali yanzu akan abin da ya shafi tsaro ɗinnan tabbas jama'a su ma ya kamata su taimaka wa jami'an tsaro yanzu ita kanta kasar nan tamu idan ka kalle ta jami'an tsaro sun mata kaɗan yanzu zaka kalli caji office a katuwar unguwa mai mutane akalla dubu ɗari uku amma sai ka leƙa kaga caji office ɗan sanda biyar ko shida ya za ina za su kai wa'annan dubin nan mutane to tabbas wato sai hukuma ta ji tsoron Allah ta ƙara ɗaukan ƴan sanda ƴan sanda jami'an tsaro ana buƙatar su bayan an yi addu'a to wakilan mu su ji tsoron Allah wajen tirsasa gwamnati ta ɗau irin jami'an tsaron da suka dace wanda za su kare dukiyarmu za su kare rayukan gwamnati tana da kuɗaɗe wayanda ya kamata ta kashe su a harkar tsaro amma sai kaga ana kashe su a harkokin dokokin da ba su da wani amfani ga talaka akwai titina wayanda ba su da wani amfani wannan kuɗin a kashe su wajen inganta harkar tsaro wajen ƙara ɗaukan 'yan sanda zai fi tasiri harkokin kasuwanci akwai buƙatar gwamnati ta shigo ciki 'yan kasuwa su ma su tausaya wa juna duk waɗannan abubuwan su ne za su taimaka a samu gyaruwar al'amura baya ga addu'a kawai harkar eh, lafiya gwamnati ta ji tsoron Allah wajen ganin cewa jami'anta ba kawai dan su suna da damar da an tashi su tafi China ko India ko Egypt neman lafiya ba ko Dubai amma talaka ya karata su bisa yadda talakan na eh, likitan Najeriya ya taba su ba saboda suna da kuɗin da za su gudu ko ina amma talakawa su karata kuɗaɗen nan idan an kashe su wajen gyara kowane irin asibiti zai gyaru kuma zai zama ba sai ana tafiya ko ina abin nan. kenan baya ga an yi addu'a su kuma innan su ne practical steps wasu matakai ne da za a ɗauke su a aikace domin a ga a, tasirin kawo gyara ya ubangiji muna roƙonka Allah ka dube mu halin da ake ciki kuma Allah kai mana zaɓi na alkhairi bayan in dai kowa bai yarda da duk wannan tsarin da ake ciki ba to akwai taghyirul munkar biliyar canza munkari da hannu ya ake canza munkari da hannu shari'a ta nuna mana yadda ake canza munkari da hannu tabbas idan an yi addu'a kuma sai an hada da wa'annan domin ubangiji ma wato yana taimakon wa'anda suka a, taimaki kansu ne Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان كانا على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان أصفاهما أقواهما أخشاهما أتقاهما في السر والإعلان أسناهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان أكرم بعائشة الرضا من حرة A ƙarshen shirin namu a wannan makon muna tare da Dr. Mansur Isa Yalwa wanda zai mana cikakken bayani akan irin yadda ake so shugaba ya kasance a musulunci.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai albarka wanda a ciki za mu yi bayani dangane da shugabanci tsarinsa sharuɗansa da kuma abin da ake bukata shugaba ya cika domin wannan matsayi na shugabanci a bisa shari'ar musulunci hakika shugabanci wani rukuni ne daga cikin rukunai na zamantakewar rayuwar dan adam shi yasa Allah madaukakin sarki ya jagorantar da annabawa su fara zama shugabanni na al'umma sannan sauran mutanen da suka biyo bayan su kuma su zama khalifofin su akai Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa annabi Adamu alaihi salam ya zama khalifa ne na Allah a bayan ƙasa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa annabi Dawud alaihi salam da ya mulki Allah ya ce yayi ne ne a matsayin khalifansa ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard saboda haka shugabanci a musulunci kashin baya ne na wanzuwar rayuwar dan adam da bambanta rayuwarsa da rayuwar waɗanda ba sa da hankali kamar dabobi da sauransu shi yasa shugabanci ba kowa ne ya cancanta ya yi shi ba sai wanda ya cika sharuɗansa kuma ka'idojin shari'ar musulunci wato suka tabbata akan mutum ya cika su kafin wannan matsayi ya iya zama ya dace da shi ga wasu daga cikin manya-manyan sharuɗa da ake bukata mutum ya cika kafin ya zama shugaba a tsari na shari'ar musulunci ƙa'ida ta farko shine mutum ya zama masani ne mai ilimi daidai gwargwado na sanin addini da sanin rayuwa sanin addini shi zai ba shi damar da zai gane haƙƙin Allah saboda haƙƙin Allah shi ya fi cancanta a isar kafin kuma haƙƙin sauran mutane a matsayin mabiya sannan sai kuma ilimin sanin duniya da ilimin sanin tsari shugabancin wanda shi kuma shi zai ba da dama mutum ya yi shugabanci bisa basira kuma bisa yadda ya dace da mutanensa da zamaninsa da bukatunsu Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratul baqara cikin kissar mulkin zamanin annabi Dawud alaihi salam wanda Allah madaukakin sarki ya zabi Talut ya zama shugaba a cikin mutane yan adawa ke tambaya anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ta yaya za a yi a bashi mulki shi Talut bayan kuma mu muka fi shi cancanta da mulki kuma shi ba mai wadata bane na sai annabin su yace da su inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilm ai Allah ya zabe shi a cikin ku kuma Allah ya fifita shi saboda Allah ya fifita shi a bangaren ilimi wannan ya nuna lalle ana bukata duk wanda zai zama shugaba na mutane ya zama yana da ilimi domin sanin wato makamar mulki da kuma tsare-tsaren da suka cancanta domin a mulki mutane bisa ilimi Nabi Yusufu alaihi salam ya zama shugaba gaba a cikin mutane kuma ɗaya daga cikin dalilan da ya bayar domin a bashi matsayi na minista da ke kula da harkokin tattalin arziki a ƙasar Masar shine kasancewarsa yana da ilimi yace qala ja'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim wannan alim da yace ya nuna cewa ashe lallai ana bukatar mutum ya zama masani kafin a bashi mulki sannan kamar yadda muka sani annabawa su ne waɗanda suka fi cancanta da mulki kuma su suka riƙa yin mulki wato akan al'ummominsu zamani bayan zamani al'umma bayan al'umma ba kansu Allah ya fita su da wannan ne sakamakon ilimi wanda Allah ya ba su wanda ya tsara na al'ummominsu Allah madaukakin sarki ya sanya annabawa da yawa waɗanda suke daga cikin banu Isra'ila Allah ya ba su mulki am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad ataina ala ibrahima alkitaba wal hikmata wa atainahu mulkan azima Allah ya ba wa iyalan annabi Ibrahim alaihi salam wanda suka fito daga tsatson banu Isra'ila Allah ya ba su mulki mai girma na Allah ya gaya mana annabi Musa alaihi salam ya gaya wa mutanensa wa id qala Musa li qaumihi ya qaumi uzkuru ni'matallahi alaikum id ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ata ma lam yu'ti ahadan min alamin Baka wannan dai ya nuna cewa lallai mai mulki ya kamata ya zama wanda ya tsara mutanensa sani ne sanin addini da sanin rayuwa da gogewa a ko da bai zama babban malamin da ya fi kowa ilimi ba amma kar ya zama cikin jerin sahun jahilai waɗanda ba su sani ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa annabawan banu isra'ila su ne masu rike da madafun iko na mulkin siyasa da kuma al'amura na addini ya ce wa kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya banu isra'ila annabawan su sun kasance su ne masu jagorancin su a harkoki na siyasa to kaga ko annabawa su ne waɗanda suka fi ilimi kuma su ne waɗanda suka fi fifikon daraja na wayewa da gogewa a cikin al'abba cikin al'ummominsu zaka wannan sharadi wajibi ne bai halatta ba a sa shugaba da yake jahili ko shugaban da yake dolo wanda baya far al'amura ko al'amura na addini ko kuma al'amura na rayuwa sharadi na biyu da dole shugaba ya cika shine wannan shugaba ya zama mai amana ne amanar da ake nufi ita ce ya zama yana da tsoron Allah da kyakkyawar zuciya dangane da tunanin yadda zai isar da abin da Allah ya dora a hannunsa na haƙƙin mutane ba tare da shi ya cinye ya hana su ba ko kuma ya bar waɗansu su cinye su isar ba wannan shi ake nufi amana duk wanda zai zama shugaban mutane dole ne ya zama wanda yake da siffa ta amana ta yadda haƙoƙin mutane ba za su tozarta ba a hannunsa zai isar da su kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya umarce shi kuma yadda mutane za su ji daɗin cewa suna gani za su iya komawa su kwanta su bar dukiyoyinsu da tsaron rayukansu da kuma dukiyoyinsu tuncinsu a hannun shi shugaba domin akwai amana da tabbacin cewa waɗannan abuwa da su ne ke shi na rayuwarsu suna da kyawun tsaro a hannunsa. Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa ya ɗora wa duk wanda yake da shugabanci da jagoranci ya isar da amana inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl Allah yana umartar ku da isar da amanoni zuwa ga ma'abota haka kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa lallai wannan shugabanci amana ne a yayin da wani cikin sahabbansa Abu Zar yace da shi ya Rasulullah ya manzan Allah ya ma'aikin Allah alatu amiruni shin ba za ka bani wani matsayi ba ne na jagoranci ni ma in rike wani abu na matsayi a ƙarƙashin jagorancinka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya abazar inni araka da'ifan wa innaha amana innaha yawmal qiyamati hasratun wa nadama ce ya abuzar ina jan maka kunne da cewa wannan shugabanci da ka gani amana ce kuma ranar kiyama za ta zama tozarci ne kuma ta zama nadama illa man akhadha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha sai dai kawai ga mutumin da ya rike ta bisa haƙƙinta wato ita amana sannan kuma ya isar da ita gwadon yadda aka bashi don haka haƙiƙa amana da kuma tabbatar da cewa kiyar mutane da rayukansu da mutuncinsu yana tsare a hannun shugaba sharaɗi ne ya zama wannan shugaba zai iya haka duk shugaban da ya zama komin iliminsa ba zai iya rikon amana ba bai cancanci shugabanci ba a bisa tsarin a sharaɗi na uku da sharaɗin adalci sharaɗi na adalci ta yadda idan aka zo kason wannan amana za a ba wa kowa gwargwadon yadda ya cancanta kuma za a iya yin hukunci ba tare da wani ya ci cewa an shi kuma an ware shi ba adalci tsakanin mabiya wannan mabiya ɗin babba da ƙarami waɗannan mabiyan maza da mata waɗannan mabiyan masu imani da marasa imani waɗannan mabiyan na kusa da na nesa Allah maɗaukakin sarki ya ce kar a bambanta wajen yin adalci komin nisan mutum adalci ta gare shi komin rauninsa adalci ya ta gare shi ta yadda ba zai ci cewa ana yi babu shi ba kuma ta yadda na kusa ba za a bashi sama da abin da ya cancanta ba na nesa ba za a bashi ƙasa da abin da ya cancanta ba wannan shi ake nufi adalci Allah kuma ya yi umarni cewa lallai dukkan wanda zai jagoranci mutane ya jagorance su bisa adalci wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl idan za ku yi hukunci a tsakanin mutane to ku hukunci a tsakankanin su da adalci. Allah ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Don haka Allah yana umarni akan ayi adalci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin ingantaccen hadisi a cikin sahih Muslim ya ce a ranar kiyama waɗanda suke wato adalci Allah zai dora su akan waɗansu mimbarai na haske wanda Allah maɗaukakin sarki zai yi wannan wato ɗaukaka ne ga waɗanda suke yin adalci allazina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu waɗanda suke yin adalci a cikin hukuncin su idan masu shari'a ne waɗanda suke adalci a tsakanin iyalansu idan suna da iyalai sama da ɗaya waɗanda suke yin adalci a tsakankanin mabiyansu idan su shugabanni don haka wannan adalci din sharadi ne dole ne shugaba zama yana da kiyaye shi tabbatar da cewa kowa zai samu haƙƙinsa ba tare da ya ji tsoron cewa za a tauye masa haƙƙi ba. Sharaɗi na hudu shine sharaɗi na wato abinda malamai ke cewa alkuwatu min gairi un wallinu min gairi ba wato mutum ya zama yana da ƙarfi sannan kuma mutum ya zama yana da taushi. Ƙarfi ta yadda ƙarfinsa ba zai zama na mugunta ba a'a ƙarfin da zai sa mai ƙarfi zai ji tsoronsa ta yadda ba zai ci haƙƙin wani kuma ya kwana lafiya ba ya zama kuma yana da taushi ta yadda mai rauni zai samu kwanciyar hankali da nutsuwa da shi ta yadda ba zai ji tsoron kaiwa ƙara da fuskantarsa domin neman haƙƙinsa ba a lokaci guda ya zama yana da ƙarfin da ake tsoronsa don kar a yi cuta a ƙarƙashinsa ya zama yana da sauƙi ta yadda masu rauni kuma ba za su rinka jin cewa shi ba nasu ba ne don haka dole ne shugaba ya zama yana da wannan wannan ƙarfi ɗin shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki yake cewa qalata huma ya abati sta'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawi al-amin mafificin mutumin da ka bashi amana shine ka bawa mutum mai ƙarfi da zai iya isarwa sannan amin ya zama mai amincin da zai iya rikewa amincin mutum idan zai iya ajiyewa amma ba zai iya isarwa ba yana da rauni to bai cika sharaɗin shugabanci ba don haka dole ne mutum ya zama yana da ƙarfi ƙarfin da kowa yana jin tsoronsa ta yadda ba zai zo ya take doka ko ya hau kan haƙƙin wani kuma ya zauna lafiya ba kan irin wannan ne Allah madaukakin sarki ke cewa inna Allah asfafahu alaikum wa zadahu basfatan fil ilmi wal jism Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan ku kuma ya bashi ƙari sama da naku a wajen ilimi da kuma ƙarfin ji don haka kuwatul jism shine ma'anar basfatul jism idan mutum ya zama baya da wannan ƙarfi kowa zai yi yadda ya ga dama ba tare da an ji tsoron hukuma za ta taba shi ba kuma idan mutum ya zama yana da rauni to dukkan wanda yake zai zama a ƙarƙashin mulkinsa mafi ƙarfi shine mafi jin daɗi to Allah kuwa madaukakin sarki ba haka yake so ba yana so gurgurdun cancantar ka ne da abu ka samu ko komai raunin mutum a kare masa haƙƙinsa wannan shine ma manufar shugabancin haka wanda baya da ƙarfi ba da wannan ba sannan sharadi na biyar na ƙarshe daga cikin sharuɗan da ake nema gaba ya cika domin zama ya ɗora shugabancinsa akan tsari irin na shari'ar musulunci shine wannan shugaban zama wato yana da gaskiya ta yadda kan abin da ya faɗa zai zama da gaske ne abin da kuma ba faɗa ba to ba zai zama za a iya jingina masa ba gaskiya tana nufi tun ya zama wato a cikin tsarinsa na shugabanci mutane waɗanda ke binsa sun gaskata shi sun yarda da shi sannan Allah ma ya gaskata shi ya yarda da ba a yarda da shugabancin makaryaci ba wanda zai yi karya domin gina siyasarsa wanda zai yi karya a aikinsa ko a zancensa Allah ya ce ya ayyu allazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya wadan imani tsoron Allah ko ku kasance tare da masu gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin ingantaccen hadisi yace alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu alabdu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah ina umartar ku da ku zama masu gaskiya kuma ku zama masu kintatar domin gaskiya tana shiryarwa zuwa ga nagarta nagarta kuwa tana shiryarwa zuwa ga aljanna kuma ba za a samu bawan da yake da gaskiya da kuma kintatar son yin gaskiya ba ba shi har sai ya kai yadda Allah zai sa a rubuta shi a cikin masu gaskiya saboda haka lallai ne shugaba ya zama yana da gaskiya ba shugabanci irin na mutanen da za su gina kan ƙarya ba abinda sun san da cewa ba za su yi ba za su ce za su yi abinda sun san ba su yi ba kuma za su ce sun yi kawai sun bukatar su ita ce su samu mulki kuma waɗanda suke mulka suna mai da su kamar wawaye ba sa da hankali ta yadda za su faɗi abin da su talakawansu sun san da cewa wannan maganar ba gaskiya ba ce amma haka za su faɗa su kasa su kashe zukatansu su kashe idanuwansu su faɗi abin da zai musu daɗi saboda su ci gaba da wanzuwa akan mulki ko kuma saboda su samu mulkin da suke nema amma kuma za su samu ne ta hanyar karya wannan ba tsari bane na shugabanci a musulunci wajibi ne shugaba ya zama mai gaskiya kuma mai kintatar gaskiya wannan su ne kaɗan daga cikin wato manya-manyan sharuɗa da ake nema shugaba ya cika waɗanda idan shugaba ya cika su to ya zama wanda ya cancanta ya yi shugabanci kuma irin shugabancin da zai zama Allah ya zama abin fitar da mutum idan mutum ya san bai cika shuga bai cika sharuɗan shugabanci ba to lallai ya guje wa shugabanci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnen Abu Dhar ya kuma ja kunnen sauran al'umma cewa lallai shugabanci amana ce kuma duk wanda ya san ba zai iya rike wannan amana ba to ya nesa da ita idan kuma ya yarda ya karba to ya kuka da kansa Allah ubangiji ya ba mu dacewa da shiriya da kuma ya dora mu a kan tafarki madaidaici haza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode dakta Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسوان هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي حبه صدقا بلا أدهان أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان وأظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان من كان يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن الحمد لله duba da yanayin lokaci dole mu dakata a nan sai idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa muna addu'a a kodayaushe ga manyan malamanmu tare da fatan Allah ya saka musu da alkhairi bisa irin wannan gudunmuwar da suke bayarwa domin ci gaban addinin musulunci a madadin gidauniyar Darul Qur'an da ke unguwar Tudun Yola wadda ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka wanda muke musu addu'ar Allah ya saka musu da gidan aljannar Firdausi tare da shugabanninmu na wannan gidan namu mai albarka a ƙarƙashin jagorancin Ahmad Garzali Yakubu Baba Gaza, ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assalam.
الذي حبرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجان ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وصفعت كل مخالف صفعان مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرحها ديواني أبياتها مثل الحدائق تجتنى سمعا وليس يملهن الجاني وكأن رسم سطورها في طرفها وشم تنمقه أكف غواني والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني صلى الإله على النبي محمد ما ناح قمري على الأغصان وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان بالله قولوا كل ما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان